أحمده سبحانه وأشكره وعليه المعتمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للأحمر والأسود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه القدوة في العلم والإيمان والخلق الأمجد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن المدارس الإسلامية نقطة البدء والانطلاق الأولى في حياة الطفل المسلم وتشكل المدرسة الإسلامية البيئة الأمثل للأطفال كما تلعب دورا كبيرا في تطوير شخصية التلميذ فهي اللبنة الأساسية بعد الأسرة في تربية الأطفال وتعليمهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم إخوة الإسلام كانت المدارس الإسلامية تلعب دورا فعالا راجحا في تاريخ الإسلام في هذه البلاد تهدف إلى حماية الدين والحفاظ على الثقافة الإسلامية وتسعى إلى تعزيز القيم الأخلاقية وبث وبث الفضائل للتلميذ فيكسب الأخلاق الحميدة والآداب الجليلة بعدما يكنه في صدره من العلم النافع الذي يتولد منه تقوى الله عز وجل والقيام بحقوقه ظاهرا وباطرا والربانية كما تحدف بوظيفتها الجبارة وعملها الجاد أن تحمي أبناء الأمة من الانحرافات التي تعتري البشرية وتمحو الرذائل وسوء الأخلاق والمسيرة وسوء, وسوء الأخلاق والمسير في أوساط الأمة وفي شباب الأمة بالأخص لأنه تشكل أقلية الطفل وتركب نفسيته لا إلا أن مصادر أهدافها مستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والشريعة الإسلامية بشكل عام الطيب لا يخرج إلا طيبا كما قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون معاشر المسلمين إن, إن دور المدرسة الإسلامية أعظم من مجرد تلقين المعلومات وتفهيم العلوم إنها بيئة رعية وتوجيه وتربية وإصلاح كم استقام سلوك الطفل وصلح حاله بسبب توجيه من معلم أو إرشاد من مدرس كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولا نغفل نذكر ما على آتق القائمين على المدارس من مسؤولية عظيمة ولا بد أن تعطى حقها وتؤدى بأمانة وإخلاص وتضحية قال عليه الصلاة والسلام ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه البخاري ومسلم إخوة الإيمان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد يا أيها مسلمين مساء البركة muna jaddada mu ga Allah subhanahu wata'ala a wannan yini namu ta juma'a yau muna 11 ga watan zulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa birnin madina tana da shekara 1436 kidan miladiya yau muna 9 ga watan biyar shekara ta 2025 wannan khutba ta mu ta yau sakonnin da ke cikin ta saƙonni ne manya-manya guda biyu saƙo na farko hutuban ta yi magana akan makarantun islamiyya da mahimmancinsu da tasirinsu da irin alkhairin da suke yayewa kai ba ma dai sa yaye komi sai alkhairi sai dai abin ban takaici al'ummanmu kuma yanzu tare na islamiyya tare na malamanta ta rena abin da ake yi a ciki ba ma ta kallon makarantun islamiyya kallo na kima na mutunci a daidai lokacin da yake idan ka samu kaɗako daga shekara hamsin zuwa yau kana iya cewa duk mutumin kirkin da ka gani amfanin makarantar islamiyya ne ko dai ya zamto ya karantar a islamiyyar ko kuma an karantar da shi a islamiyyar ko kuma dai ya ɗauki karatu daga wanda aka karantar ko wanda ke karantarwa a makarantun islamiyya kai mutanen kirki dai a yau ko an so ko an ƙi dole ka alakantar da su da makarantun islamiyya ka alakantar da su da makarantun islamiyya wanda ta ƙarƙashin nan ya haifar da makarantun hadda ta ƙarƙashin nan mutanen kirki alarammomi gwani-gwani gwanaye na alƙur'ani mutum dubu nawa makarantun islamiyya ta haifar limamai guda dubbai nawa makarantun islamiyya ta haifar majalis na ilimi kai duk dai fagen da ka sani in ka shiga sai ka ga ɗalibin makarantun islamiyya shekara hamsin zuwa yau har irin su saddauna tasirin makarantar islamiyya ya samu domin ya zauna da babban malami a shek abubakar mahmud gumi wanda yake kuma mala abubakar gumi shine asasin kafa makarantun islamiyya a irin harin rayuwar da muke ganinta a yau da makarantun matan aure saddaune ya rabu da mala abubakar gumi dubi yadda saddaune ya zama na allah dubi yadda saddaune ya zama abin koyi nagartacce ana buga misali har yau din nan ba mu samu mazaje irin saddauna ba domin me me yiwuwa kila ba a samu wani shugaba da ya ba da kanshi da wani bijimin malamin da ya assasa makarantun islamiyya irin yadda saddauna ya ba da kanshi ga malam abubakar gumi ba su da awa tare su shiga tare su fita tare su je ƙauyaku tare su je birane tare suna da awa a tafarkin allah to makarantun islamiyya ba irin mutanen alkhairin da bata karantar ba da bai ta fitar ba bata yayi ba to amma a yau kuma sai kaga an rena makarantun islamiyya an walakantar da makarantun islamiyya wanda yake ko makarantun islamiyya ita ce nuqatul bidaya point din farawan kenan duk wani yaro a yanzu da ka ganshi kai ba ko ma wane ne ko a ina ne makarantar islamiyya ko in ce makaranta ga baki daya ita ce mabudin rayuwarsa to mu a waɗannan garuruwa namu walillahi alhamdulillah makarantar islamiyya ta zama ita ce mabudin alkhairi ga yara makarantar islamiyya ta zama ita ce takon farko ga duk wani yaro makarantar islamiyya ita ce wata irin bigire wanda take haifar da nagarta ga 'ya'ya tana taka rawa wurin gina yara yanzu kana iya nuna galibin limaman da ka sani suke limanci a masallatai duk yayewan makarantun islamiyya ne babu ɗan iska a cikinsu in dai mutum ya je makarantun islamiyya ya yi karatu a cikinta tun bai hankalta ba tun ana jan shi kiriri ana kai shi aji yana ɗan nazari ɗan firamare ya shekara shida bakwai takwas zuwa goma yana makarantun islamiyya ya yi maɓata baibai ya yi mashaiɗan baibai sai dai abin da ba a rasa ba na irin ɗabi'an ɗan adam shi ma za ka ga ya san Allah yana kuskure yana iya dawa nan da nan ya gyara amma duk wanda ka gan shi yau yana shaye-shaye duk wanda ka gan shi yau yana ɗauke-ɗauke duk wanda ka gan shi a ce maka ga matashi yana bin maza ko ga yarinya tana bin mata ko kaga suna sara suka to sun yi ma makarantun islamiyya hawan kawara ko dai ba a kai su makarantun islamiyyan batun farko iyayensu sun sa ƙauna na shaidan su suna son 'ya'yansu ba za su kai 'ya'yansu islamiyya a jibge su ba ko da ko za a koya musu tauhidi ko da za a koya musu hadisi za a karantar da su ƙur'ani da sunna da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama da kyawawan ɗabi'u na mutunci amma shi ba zai da bigen masaɗa ba wannan ya sa kimsa ɗan shi ya kimsha ɗan shi a gida to irin wannan ne za ka samu irin waɗancan miyagun halayen a tare da su ko kuma wanda bai je islamiyyar ba ko ya je ya gudu tun yana ɗanye iyayen ba su tankwara shi ba suka bari har sai da ya zama jibgege ya je an sa shi aji hudu ya ga cewa malami ya zo zai mishi hukunci a gaban 'yan mata yana ganin za a ɓata mishi sho za a ɓata mishi matsayin shi gashi ya fara zama saurayi 'yan mata sun fara ganin haske shi kuma kawai a zo a ce za a bige shi sai ya gudu daga islamiyya bai gama aji hudun ba bai gama aji biyar ba to irin waɗannan sun ma islamiyya hawan kawara ba za su ga alkhairin abin ba ko kuma irin waɗanda za su ga sun zama manya su yi ma malamai rashin kunya daga nan dai su ƙare su gudu su bar makaranta to ire-iren waɗannan su ne miyagun halayen can na shaye-shaye da ɗauke-ɗauke da tsara suka da bin maza da bin mata da zaman banza zaman matsala problem a anguwa yake samunsu waɗanda kuma suka sababa wannan su ne iyayi a matakin farko waɗanda suka ci amanan da Allah ya ba su suka kangarar da ‘ya'ya da sunan wai suna son ‘ya'ya amma suna tozarta ‘ya'ya ne ko kuma irin waɗannan waɗanda sukan ƙiyadda su biya kuɗin makaranta hatta kai ga makaranta ta fasata ta kori ɗaya je karɓo kuɗin makaranta sai ya ji zafi zauna karatun ai ba dole ba ne ai karatun mutum na zuciyarsa sai ya ƙi zuwa islamiyya to irin wannan ne za ga irin wannan gurɓatattun ɗabi'u suna faɗa musu babu shakka makarantun islamiyya su ne asasin farko bayan gida na gina tarbiyyar yawo na ilmantar da shi na bibiyan irin baiwan da Allah ya ma 'ya'yayi 'ya'yayen mu wallahi alhamdulillah suna da baiwa masu ɗimbin yawa kwakwalensu na caji suna da alkhairai da za su iya cimma a rayuwarsu da addininsu to a makarantun islamiyya akan lalubo wannan akwai cikin 'ya'yanmu nan wanda na sanye haddan alkur'ani ya haddace izufi arba'in da kusan biyar cikin kwana saba'in cikin kwana saba'in wata biyu da rabi ya haddace izufi arba'in da biyar sauran izu goma sha biyar ɗin shi ne ya haddace haka cikin ‘yan abin naka amma sauran abin da ya rage wallahi cikin kwana saba'in ya haddace su ni na ƙwanƙwashe shi na ce zo in bibiye ka in ji wannan haddata ka in ta gaskiya ce sai da na sallama na miƙa wuya ne saran da cewa wannan haddata shi ta gaskiya ce kuma sai da aka kai ga ya riƙa yin ma mutane sallan tarawihi a garin nan duk a makarantun islamiyya aka gano irin wannan ƙoƙarin nasa a yau kana iya cewa babu gidan da ba mahadishin alkur'ani duk makarantun islamiyya ne ta nuna mana za a yin wannan a wa'annan shekarun ma da suka biyo baya da suka zo a baya-baya kaga yaro nan da nan ya zauna a rana ɗaya sai hadis shafi biyar amma da yana gida iyayen shi ba su ma san yana da wannan kan gado da basiran ba amma an kai shi islamiya an kai shi makarantar hadda an gane irin abin da zai iya yi to irin wannan wani ke maka maganan wani ba zai iya medicine ba ba zai iya yin abin nan engineering ba ai ya gama da engineering ya gama da medicine wanda ke haddace shafi biyar izufi daya kullum so da ka duk makarantar islamiyya take lalubo mana waɗannan abubuwa islamiyya dai ta taka rawa mai ƙarfi kuma na riba na cin nasara a tarihin musulunci a wannan ƙasa a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya alkhairin Allah ya ga malaman islamiyya makarantun islamiyya babban manufansu shine su tsara addini su cusa maɗalibai kishin Allah da kishin manzan Allah da kishin addinin musulunci su yada saƙafa na musulunci in aka ce saƙafa ya hada da ilmoma da kiyaye aƙidoji da kiyaye ɗabi'u na addini da halaye masu kyau da gadon da muka yi daga annabawa duk makarantar islamiyya manya-manya manufofinta kenan kamar yadda take ƙoƙari ta dasa nagarta da kirki da kyawawan halaye a cikin ɗalibai sai kaga ɗalibi ya yi makarantar islamiyya ya fito mai kyakkyawan ɗabi'a mutumin kirki baya ga abin da ya kinshe a cikin zuciyarsa na ilimi mai amfani yau da kullun yau da kullun galibi ma islamiyan nan muna haddace abubuwan da ba san abin da muke haddacewa ba amma kuma alkhairi muke haddacewa lokacin da muke ƙara girma sai muna ƙara gane abin da muke haddacewa da yawa wallahi a makarantun islamiyya an yi mana karatuttuka ba mu gane ba amma da muka ɗan ƙara girma sai muka gane abubuwa da tsadan irin abubuwan da muka haddace to shine kuma gayi nan yanzu alhamdulillahi ƴaƴanmu da jikokinmu yanzu gayi nan suna kwankwada na riban abin da iyayensu suka tsotso daga makarantun islamiyya duk wanda gidan shi bai islamiyya ba matan shi bata islamiyya ba to inda rabo ne kila ya kai ƴaƴan shi nagartattun makarantu a yau sai ya samu alkhairi amma in ba haka nan ba haka nan duhu zai cika gidan don ko wanda zai karanta sautul baqara a gidan babu kaga shedanu za ta yi sadaddala kenan a wannan gidan sai kaga yaro ya samu ilimi mai amfani wanda tsoron Allah zai kutsa zuciyarsa ba zai zalunce ka ba ba zai ci dukiyarka ba in ka gan shi yana magana da yakka ba za ka ji gabanka ya faɗi to Allah ya sa da ba ya lalata ta bane in ya tsinci abinka zai dawo maka da abinka kai wanda ya kwankwaɗi tarbiyyar islamiyya shi zai ɗibo nashi daga aljihun shi ma yana ba da sadaka yana taimakon marasa shi yana tausaya ma talakawa idan a gidansu an yi mishi mummunan tarba wato irin yadda ya yi ɗin nan ke tozarta tarbiyyar ƙannunsu in ya yi makarantar islamiyya zai samu tarbiyya nagartacciya zai ce to an ja layi irin yadda ya yi na suka yi mummunan tarba a gida to ni ba zan makanni na da sauran 'ya'yan yayi da 'ya'yan kannunmu ba zai ja layi saboda me tsoron Allah ya kutsa cikin zuciyarsa hakanan zai samu karfin gwiwa na ba Allah haƙoƙansa sai kaga ɗalibi ya fito makarantar islamiyya da cikakken tauhidi da ya shirka da Allah ya gwammace mutu da ya bid'a ya gwammace a kai shi gidan yari a kai shi gidan bursuna da ya bid'a yana nan akan turban tauhidi turban bin sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama a can gefen kuma ga kyawun ɗabi'u nagartattu sai kaga yaro ya samu arrabaniya yaro tun ɗan ƙanƙanin shi ya zama na Allah ya zama na Allah duk daga islamiyya fa muke samu waɗannan abubuwa fa jama'a kamar yadda makarantar islamiyya ta zama tana kiyaye mana ‘ya'yanmu daga miyagun aƙidu waɗanda ke zakke ma ɗan adam a yau duk ɗalibin da ya je makarantar islamiyya ya yi karatun islamiyya irin yadda na faɗi a baya ya shekara takwas goma sha biyu yana zuwa makarantar islamiyya ya gama karatu shi ma aka ɗauko aji aka bashi aka ce zo ka karantar da fiƙihu je ka karantar da hadisi to irin waɗannan 'ya'yan da yardan Allah sun yi maɓata baibai kamar yadda na faɗi ba za ka samu su suna shi'anci ba in ka ga ɗan shi'a sai dai wanda yin makarantar islamiyya hawan ƙawara ba za ka gansu suna ‘yan aƙidan haƙiƙa ‘yan kowa ma Allah ne shi ma Allah ne kai ma Allah ne wancan ma Allah ne ka shi ma Allah ne ba za ka samu irin wannan gurɓatan aƙidan da kafircin a cikinsu ba hakanan ba za ka sami aƙidu irin na ƙato su koma suna zargin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suna aibanta annabi ba za su kauda miyagun ɗabi'u da munanan halaye da matafiya marasa kyau zaman banza zaman dakali duk wanda ya islamiyya ya gogu a makarantar islamiyya ba za ka same shi da irin wannan zaman banzan ba yana da aiki ga shi zai je karantar da ɗalibai ƙur'ani ko hadisi an tara mishi ɗalibai a masallaci ko a makaranta ko a anguwa ko a gida yana nan yana karantar da su yaushe yake da lokacin gantali da zaman banza da zaman da zai bata a yi ta gaddama makarantun islamiyya suna kauda waɗannan miyagun ɗabi'u a cikin al'umma musamman a cikin matasa saboda suna gina hankalin yaro kyakkyawan gini suna gina gangan jikin yaro nagartaccen gini me yasa saboda ai babban maɓuɓɓugan da suke samo manufofinsu ƙur'ani ne da kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma shari'o'in musulunci to ta ya za a yi ba za su iya gina kyakkyawan yaro ba nagartacce malaman islamiyya waɗanda suka karantar islamiyya a yau ba sa ganin bakin ciki wallahi farin ciki suke gani domin duk ɗalibansu babu na banza duk ɗalibansu ba 'yan iska sun san irin ɗaliban da suka gina sun san irin ɗaliban da suka tarbiyyantar daga liman ne sai malam sai alaramma sai gwani sai sheikh sai ustaz amma malaman islamiyya waɗanda suka karantar shekara arba'in arba'in da biyar zuwa yau wallahi ba sa ganin bakin ciki sai dai farin ciki in ka ga an ga bakin ciki a yaro to wanda ya asha ruwan tsuntsaye ne ga makarantar islamiyya kai kyakkyawa fa bai fitarwa sai kyakkyawa ku gane wannan ka'ida mummuna kuma mummuna yake fitarwa qur'ani kuma ya kawo wannan wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih wal ladhi khabasa la yakhruju illa nakida Allah ce gari mai kyau wato idan ruwan sama ya sako masa ƙasa mai kyau nagartacciya in ta samu ruwa nagartacce aka sami iri mai kyau to za ka ga ta fitar da amfani mai kyau amma gurɓatacciyar ƙasa kuma ba ta samu iri mai kyau ba ta samu gyara mai kyau ba to sai ga ta fitar da shiririta to hakanan idan zuciyar ɗan adam shiriyan annabi da ƙur'ani ya kutsa cikin zuciyarsa to haka nan za ga yana ta yaye mai kyau haka nan kuma a gefe guda in aka samu akasi za ga ana ta yaya mummuna makarantun islamiyya makarantu ce nagartattu kuma sun fitar haske da alkhairin Allah ya je ga malaman makarantun islamiyya da ɗalibanta kuma mu gane cewa ita makarantun islamiyya ba wai kawai cin ku samu yara kawai karatu ne a ita karatu rarara ba ba wai kawai fahimtar da yara kawai ilimi ba ne a'a wuri ne da ake kula ana sa ma yaro ido ana bin shi keke da keke ana gane motsin shi da kai komansa da yarinya ana tarbiyyansu ana faɗakar da su ana ba su taujihi ana kansilin ɗinsu ana gaidin ɗinsu so nawa ne yaro zai zo kan garare zuwa wani lokaci a makarantar islamiyya ya zama na Allah so nawa yaro zai zo banɗararre zuwa wani lokaci ya shirya saboda irin nasihohi da faɗakarwa da wa'azoza da zaburarwa akan bin nagartattun ɗabi'u da yake samu a makaranta kuma dama Allah ce wallazi na jahadu fina lanahdiyannahum subalana wallahi waɗanda suka yi kokari a tafarkin Allah sai Allah ya shiryatar da su babu yadda za a yi ka miƙe ka shiryatar da ɗanka wallahi Allah ya kangarar da shi sai dai abin da ke faruwa na ƙaddara wannan kuma ɗaya ne cikin dubu amma ka baza ƙoƙarin ka ɗanka ya shirya wai sai Allah ya kangara maka da ɗan Allah baya yin wannan sai dai yana son a gane cewa kuma al'amuran duka suna hannunsa ne kila cikin dubu a samu ɗaya ka baza ƙoƙari sannan sai Allah subhanahu wataala sai kuma ya kangarar da ɗan wannan kawai Allah yana yi ne don ka gane shine alqadir almuqtadir alqadir amma duk wanda ya ƙoƙari sai Allah ya taimake shi to ba za mu manta ba su ma malaman islamiyya da masu kula da makarantun islamiyya su gane cewa al'amura fa suna da girma a wuyansu da aka saba da haƙƙi da amana da ikhlasi kuma su sadaukar su sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi duk cikan ku ababan masu kiwo ne kuma Allah zai muku tambaya akan abin da ya ba ku kiwo to wannan magana ta farko kenan ita ce rubutaccen ba ta kunsa sako na biyu dama na ce manya-manyan sakonni guda biyu shi huduban ba ta kunshe shi a rubuce ba amma ina jawo hankalin gwamnatocinmu da shugabanninmu da matasanmu me yasa na ce da matasa don ku ne manyan gobe akwai wani abin da ya faru duniya ta shaida a jihar katsina wannan satin ko satin da ya gabata mai girma gwamnan katsina ya aurar da yarsa Allah ya bada zama lafiya Allah ya sa an kulla alkhairi aka gayyato mai girma shugaban kasa shugaban kasa shine babban bako a wannan taro na daura aure amma abin ban al'ajabi jihar katsina wacce take in ka ce a arewacin Najeriya ka kidayo jihohi uku wanda suke fama da matsalan tsaro idan ka ce zamfara ba za ka tsallake na biyu ba sai ka ce katsina state garuruwa nawa 'yan ta'adda suka tada a jihar katsina mutane nawa aka kashe dukiya nawa aka salwantar hanyoyi nawa aka rufe a jihar katsina a baya can mai girma gwamnanta ya rika lissafin cewa gwamnati ta gajiya ta kasa shi zai samar da jami'an tsaro wanda za su ba 'ya'yan jihar katsina kariya to sai ga dama ta samu mai girma shugaban ƙasa da kansa kamar yadda suke cewa ne ban bibiya ba amma sun ce ƙila ziyaran aiki kenan na mai girma shugaban ƙasa a wata jiha a cikin arewacin najeriya na farko in hakan ne to ga dama ta samu yau shugaban ƙasa ya zo jihar katsina da kansa me ya kamata wani saƙo ya kamata ya tafi da shi daga jihar katsina shi ne a ce gwamnati ta shirya ta zaɓo 'yan siyasa wakilai ta zaɓo wakilan sarakuna ta zaɓo wakilan 'yan kasuwa ta zaɓo wakilan ɗalibai har ɗaliban firamare ta zaɓo wakilai mutanen karkara ta zazzaɓo wakilai su rubuta rubutacciyar takarda a ba su dama ta minti talatin su zauna da mai girma shugaban ƙasa a ba shi da rubutacciyar takarda da hotuna takarda wacce take ɗauke da alƙalimar rayukan da aka kashe daga may 2023 zuwa may 2025 shekara biyu da garuruwan da aka rufe ba sa rayuwa yanzu da dukiyan da aka salwantar a fitar da waɗannan analysis ɗin gajigajigai wakilai daga jihar katsina a ce mai girma shugaban ƙasa ga wannan takarda muna roƙonka muna gama ka da girman Allah ka ɗauki mataki don ganin jihar katsina ta zauna lafiya ita ma wannan yarinya da aka yi aurenta zai zama tarihi a wannan auren cewa a aure na ne jihar katsina ta gabatar mai girma shugaban kasa da damuwarta in Allah ya taimaka aka samu sauki daga nan har ƙarshen rayuwanki daga nan har abin da Allah ya so aurenki yayi albarka amma daidai lokacin da jihar katsina take fama da wayannan bala'o'i da fitintunu wai a lokacin nan ne kuma aka rasa saƙon da za a ba mai girma shugaban ƙasa sai kiɗa da rawa da waƙa tir ashe kukan da kuke yi na ƙarya ne ko maƙaryata ne kukan da kuke yi wai an kasa an duk ƙarya ne ga shugaban kasa yau ya zo sai dai ga kiɗa da rawa har abin ya kawatar da shugaban kasa yana tafi ya fito hanyoyin jihar katsina ana tafa mishi ana sai kayi sai kayi two times two times ina saƙon tsaro babu babu da haka yanzu idan ka tambayi shugaban kasa a jihar katsina ana fama da matsalan tsaro zai iya daukan qur'ani rantsuwa da Allah cewa ba matsalan tsaro a jihar katsina me yasa na je katsina nan ban ga wani matsalan tsaro ba ban ji wanda ya gaya mu matsalan tsaro ba bal yan jihar katsina ma ko hayan su aka yi dai ko ko na Allah da annabi ne sun fito suna jinjina min suna two time two time in na gama wannan in ƙara shekara hudu kenan shugaban ƙasa ya kyautata musu ko bai kyautata ba ya kyautata musu to Allah ya kyauta na kawo wannan maganar ne saboda ku matasa ku ne shugabannin gobe kuma ku gane mafi yawan abin da kake ji a baki ba ita ce gaskiya a cikin zakata ba malamai kadai ke faɗin gaskiya tsakankaninsu da Allah shi yasa abin da muka ta faɗi a baya kenan wani ya fito yana kumfan baki kawai da yanzu siyasan ba da shi ake yi bane sai rika jin zafi wani ya fito yana ai ba a kaza ai ba a kaza ana jawo shi aka ce zo a yi da kai an gama da wannan matsala malamai kaɗai ke tsaya su faɗi gaskiya tsakaninsu da Allah kuma la nuridu minkum jaza'in wala shukuran alkhairin Allah ya je ga malamai to wannan shine sako na me yi wannan sakon ba za ta je ga gwamnatin jihar Katsina ba amma ana iya a zamfara ma kaga hakan ya faru shugaban ƙasan ya zo ba maganar tsaro sai dai a bashi mawaƙa da 'yan daudu da maza da mata a fito a yi rawa a yi gwatso a yi tafi a daidai lokacin da ake zubar da jinin mutane to ina ƙara jadira ina faɗin wannan ne saboda matasanmu ne ku ne manyan gobe ku riƙa sanin makaman aiki ku riƙa gane abin da ya kamace ku Allah ka shirya da mu اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين